mari gaban majazi yake to kenan a ce irmari gaban majazi yake sai a ce a ɗauki bar sababiya ce ya fi kenan kuma a ɗauka cewa mafulin an shafe shi ya fi kenan da aka ce an yi tarminin an yi wa zalamu tarminin kafaru to wakala da fanzur ka duba ka ga kai kana ibnu muslim ka ka karshen masu banna ya zamo duba ka ga fir'auna yayi banna ba irin bannar da bai ba shine mai cewa ana rabbukum la'alim shine mai cewa da jama'ar sa ma alimtu lakum min lahin gairi shine mai cewa ya ma nubni li sarhal la'alli ablugu asbab asbab as-samawati fa adalu ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kazba ba abinda bai ba inna fir'auna ala fil waja على أهلها شيعا يستضعف دائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين lalle kan mabannaci ne duk inda ake neman mabannaci aka samu fir'auna to an samu mabannaci to amma a ƙarshe me ya faru gare shi shi za duk wani mabannaci ma dan take kaɗan ne za a ga bayansa in dai banna aka sa a gaba to ai dan take kaɗan ne za a ga bayan duk wani mabannaci wanda suka banna da kafirci min ihlakim wanda shine halakar da su akai wa qala musa wa qala musa ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin annabi musa da ya je ga fir'aun ne ce kai fir'aun wato an yi tafsili cewa annabi musa an zantar da shi yayin tawowarsa daga madina zuwa misra bayan ya gama kiwo dabbobin annabi shu'aibu shekara takwas ko shekara goma to da ya zo allah ya zantar da shi a gindin ɗuri izna dahu rabbuhu bilwadil muqaddas duwa izhab ila fir'auna innahu daga fa qul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha da musa annabi musa Allah ya ce zai aike shi sai ya ce Allah na roƙonka ka yaye zuciyata ga karɓar wannan aiken naka a rabbi shirahali sadari wa yassirli amri wa halul uku da tammi lisani yabba hukuli wa jali waziran min hali haruna ahi ashirku fi amri to usul bihi azri wa shirku fi amri kai nusabbi haka kasira yace yana roƙon ubangiji a aiki dan uwansa annabi wato aiki haruna tare da shi Allah ya amsa masa kala ka duti ta sulaka ya Musa to lokacin da ya je sai ya ce kai fir'aunu ka sani ni manzo ne daga wajen ubangijin halitta ilaika Allah ya aiko ni gare ka fakazzabahu sai ya ce ohama rabul alamina wani ne kuma ubangijin halitta ko wani daban ba ni ba ya ce rabu sama to larwa ba bai na huma a ubangijin samai da ƙasa a sai ya juya ga abokan zamansa mutanen fada kun ji kuma wata sabuwar magana kun ji wata sabuwar magana wai akwai wani ubangijin samai da ƙasa sai annabi Musa ya ci gaba da cewa ubangijin ku ubangijin al'ummarku na iyayenku wanda suka gabata fir'aun ya fito fili ya ce kai daga yanzu ka ce akwai wani ubangiji ba ne ba daure ka zan da annabi musa ya ce da shi a ko da na kawo ma hujja akan cewa akwai allan kuma allan nan shi ya aiko ni ka zo mana ka zo da hujjar taka yake da annabi Musa ya saki sandarsa ta koma katan miciji ya fito da hannunsa daga wuyan rigarsa sai gashi yana mai haske sai fir'aun ya juya ga abokan zaman sai ya ce a yau kuma mun yi matsafi mun yi bakon matsafi wannan ba wata manufa ce ta kawo shi ba so yake ya raba ku da kasar ku ya sa ku fita yuridu an yurja kuma na rukumin sirri kuma za ta muru ku tsaya mu duba mu game ya dace wani mataki ya dau ya dace a dauka faƙala annabi musa ce haƙiƙun haƙiƙun alayya alla aqula ala allahi illa alhaq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i bani isra'il ya kamace ni inji annabi musa ya cancanta a gare ni ya zamo kada in faɗa wa allah wata magana in ba magana da take gaskiya ba ni da allah ya zantar da ni kuma kuma ni za a samu ina faɗar magana da ba gaskiya ba a haƙƙin Allah wannan magana ta annabi Musa matashiya ce ga duk wanda Allah ya sanar da shi wani abu na addini domin duk wanda Allah ya sanar da shi wani abu na addininsa to ya ɗaukaka shi ne to bai dace a ce Allah ya sanar da kai wani abu na addini ba amma don bin son zuciyarka ko bin son zuciyar wa'ansu ka zo kana kumbiya kumbiya a addinin Allah kana fitowa da mutane wani abu daban mutane sun ganka suna daukan ka a matsayin malami wanda ya san addini za a yi aiki da magana ka a tsira ya zamo kai maganar da kake faɗa musu ba wadda za a tsira ba ce domin ka tsaya bin son zuciyarka ko ka tsaya bin son zuciyar wani ai duk wanda Allah ya hore masa wani bangare na sanin addininsa ai ya zama wajibi a kansa ya tsaya ya tabbatar duk abin da zai faɗa a game da addini to gaskiya ne haka abin yake ba son zuciyarsa yake bi ba ba son zuciyar wani ba ba tunanin wani ba a'a tunanin kawai wannan lamarin Allah haka yake domin duk wanda ya faɗi magana a addinin Allah ba makawa Allah zai tsaye da shi kai da mutane suka zo wajenka don su san addini su sanya za su bauta min su sanya za su biyayya ga lamari na ka faɗa musu kaza da kaza kaza da kaza ɗin da ka faɗa musu haka addinin nawa yake ko kuwa son zuciyarka ka faɗa musu ko son zuciyar wani ka faɗa musu shi yasa lalle a tabbatar abin da ake faɗa gaskiya ne ita wannan surar ta maimaita wannan ma'anar a nan gaba za a ji cewa alam yukhas alaihim misaqal kitabi Allah ya qulu ala Allah illa al-haqqa ai wanda suke masana wanda suka sa addinin Allah an riga an rike alkawari gare su a littafin Allah cewa su tabbatar duk abin da za su faɗa abin da ya shafi addini to lalle gaskiya ne abin da za su faɗa abin da ya shafi addini to lalle gaskiya ne kar mutum ya yadda ya faɗa abin da bai sani ba a lamarin addini don kawai mutane sun kewaye shi ba hujja ba ce kan mutum ya yadda ya faɗi son zuciyarsa a lamarin addini don kawai shi da haka ne miyarsa za ta fi daɗi ko aljihunsa zai fi cika ko da haka ne mutane za su fi karkata gare shi ai ya zo da abu mai sauƙi wancan malaman duk gidadawa ne suna tsananta wa mutane a'a ba haka abin yake ba inda addini ya zo da sauƙi lalle a bayyana sauƙin amma inda ba sauƙin don kawai abu son zuciyar mutane a ce a aibara a kawo sauƙin inda in aka haka ne za a fi shiryawa da mutane za a fi samun karbuwa wajen su to ai duk mai yin haka ya kiyaye komawarsa ga Allah ya kiyaye komawarsa ga Allah wa fi qira'ati a wata qira'a bi tashdidi yayi haqiqun alayya irin qira'an mu kenan wata qira'ar kuwa haqiqun ala Allah aqula fa haqiqun ya zama haqiqu din mubtada mubtada ne wa baruhu labarin sa anna ala al wa ma ba'dahu an din da abin da yake bayan an din haqiqun alayya me yasa aka mubtada da ni kira saboda an sifanta ta wannan alayya din bisa wannan kira'ar na ati ne jari da majruri ne wanda yake yazo bayan ni kira ka'ida kuwa jari da majruri ko zarafi in suka zo bayan ni kira sai su zamo na ati ne an faɗa ko cewa ni kira in aka yi mata na ati ai a iya yin mubtada da ita kamar na qur'ani wala abdun mu'minu wala abdun mu'minu faslu wa hukmu kulli minhum ma min ba'di ta'rifin wa tankirin kama karmar fil jumlati fil mari wa fi mutamilin faqul ilayhi taktafi yanda shawi hayal ahadal yake fada ko qad ju'itukum haqiqa nazo muku bi bayyinatin min rabbikum da hujjoji daga wajen ubangiji na kawo muku hujjoji daga wajen ubangiji wannan mu'jiza da nazo ma ta sanda da ta wannan hannu ya isa ka gaskata ni fa arsil ma iya bani isra'il abinda nake nema daga gare ka ka kyale banu isra'ila su tafi tare da ni zuwa kasanmu ita ce sham wa kanasta abadahu fir'aunu ya kasance ya bautar da banu isra'ila din ya mai da su kamar bayi
قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين آه فرعون يتشد النبي موسى in har ka zo da wata mu'ujiza ka zo da wata aya ala da awa ka bisa abin da kai da awa na cewa Allah ne ya aiko ka cewa akwai Allah kuma wai Allah nan ne ya aiko ka fati biya to ka zo da ita mu gani in gunda mana sadiki in dai kai mai gaskiya ne fiha a cikin wannan da'awar
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين annabi Musa ya jefar da sandansa sai gashi sandar ta koma katon miciji wanda yake a fili yana kokarin haɗiye fir'auna da gidan fir'auna gaba ɗaya da fada hayyatun azimatu sai gashi miciji ya ce katuwa wato ta koma miciji ya sandan ta koma miciji ya katuwa wanda za a yi da hu ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ya fito da hannunsa a haraja ya fito da ita min jebihi daga hannun ri- daga wuyan rigarsa fai zahiya sai ga hannun nasa bai ra'u ta zama fara za tu shu'a'in ma'abuciyar haske linnaziri na ga masu kallo gare ta hilafa ma kanat alayhi min al'udmati sabanin abin da ta kasance a kansa da na daga ruwa wato kamar ruwa- wankan tarwada wankan tarwada haka a hannun nasa yana cuɗanye da baki-baki amma yanzu gashi ta koma fara tas mai haske wanda ba a iya dukura mata ido saboda haskenta yana janye idanu galal malau قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم jama'a daga mutanen fir'auna manyan su manyan na fada sai suka ce kai lalle wannan matsafi ne wanda yake gwani a cikin sanin tsafi fa'iko mafifici fi ilmi sirri a wajen sanin tsafin wa fi shu'ara'i a suratu shu'ara ko aka faɗa annahu min qawli fir'auna nafsihi cewa fir'auna ne ya faɗa ka qala fir'aunu inna hadha la sahirun azim yuri azim yuridu an yurijakum min arkum bi sirri fa ba za ta'muru fa ka annam qalu huma kamar da shi da su duk sun faɗa wakace daya ala sabili tashawuri bisa tafarkin shawara bisa tafarkin shawara
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون da yake nufin ya ga ya raba ku da kasarku manufarsa shine ya ga ya raba ku da kasarku amma za ta muru me kuke ganin za mu ɗauka wani mataki kuke ganin ya dace mu ɗauka a kansa don mai maganinsa قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن هاشرين ƙalu mutanen fir'auna manyan na fada fir'auna suka ce ai mu abin da muke gani arjihi ka jinkirta lamarinsa fi sittu qira'atin sab'iyyatu akwai kira'o'i shida sab'iyyai a cikin wannan kalmar arjihi din nan salasatu ma'al hamz kira'a uku tare da alhamza wato alhamza biyu ce kenan a ciki wani ya kasurul ha'i min gairi ishba'i ita ce akwai kira'a arji'ihi arji'ihi ba ishba'i ba arji'ihi bi ba wa rammiha da kuma kowaran muhayi mata ramma ma al ishba'i ko dai a ishba'in arji'ihu arji'ihu wa adamihi ko ba ishbahin arji'ihu wannan kirawoyi ukun da alhamza kenan ya zuba alhamza biyu ce a kalma wasa lasu min gaida hamza qira'a uku kuwa ba alhamza wato sai alhamza ta farko wa iskanul ha'i shine ko dai a iskanin ha'in a ce arjihi wa ahahu wa kasriha ko kuma ai mata kasara bi ishba'i tare da ja arjihi kamar ta mu kenan ko kalu arjihi wa ahahu wa bidunihi ko kuma ai kasarar ba tare da alhamza kuma ba ishba'i arjihi arjihi shine suka zamo kira'o'i guda shida sai dai fasulun kuma kowace a ciki wani makaranci ne kowane mai ruwaya ya zo da ita ko Eh, kowanne daga cikin kira'o'in nan shida wanda dukkaninsu sar'iye ne wanne ne a cikin makarantar nan guda bakwai kowanne ne a cikin maruwaitan nan goma sha hudu ya zo da ita ahir amrahuma ka jinkita lamarinsu wa zulhum la shirin ka aika mutane da za su tara ma jama'a jami'ina za su tara ma jama'a ya tuka ya tuka bi kulli sahirin alim in ya so su kawo ma duk wani masanin tsafi wa fi kiratin sahari akwai kira'a sahari wanda yake gwani a wajen sanin tsafin ya furulu musa da yake ya fifita annabi musa fi ilmin sirri a wajen sanin tsafin fajumi'u aka tara su
وجاء السهرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين matsafan nan suka taru suka zo ga fir'aunu kalu suka ce da shi inna lana la'ajiran yanzu za a ba mu lada yanzu za a ba mu lada in kunna nahrul galibin in mun zo mu ne masu rinjaye nan akwai kira'o'i har guda hudu da ta biyar din ma kuma Ah, shine ko dai a a inna lana ko kuma a inna lana ko ayinna lana ko ayinna lana sai kuma kira'a ta biyar ita ce irin tamu inna lana alhamzar guda ɗaya kawai Ah, akwai lada gare mu in kunna nanul galibin idan Allah ya sa idan mu ne muka rinjaye akan Musa za a ba mu lada قال نعم وإنكم لمن المقربين Firawuna ya ce kwarai kwarai mi zai hana ba kula da hakika ko kuna cikin abeban kusantawa wato wannan na'am na'am ɗaya daga cikin na'am guda hudu cikin qur'ani ko a nan surar akwai guda biyu akwai guda biyu a can baya akwai qalu na'am fa'azzana mu'azzinu ga kuma wannan na'am sai kuma ta cikin suratu shu'ara'i qala na'am sai kuma ta cikin suratu safat ko qul na'am wa antum dakhiruna su kenan na'am a cikin qur'ani guda hudu ko wa innakula minal muqarrabin haqiqa ko kuna cikin abeban kusantawa a waje na fil manzilati indi a matsayin ku ya takunu awwala man yatulu indi wa akhira man yahrus zai zama ku ne farkon masu shigowa fada kuma in an gama tashi daga fada ku ne karshen fita sai kowa ya fita ko kuna nan
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين sai matsafan nan suka ce bayan an yarjejeniya an shirya ranar da za a haɗu fajal baina na wa baina kama idan la nuhlifu nan wala anta makanan suwa qala maw'idukum yawm az-zina maw'idukum yawm az-zina wa an yushara an-nasu ruha wa an yushara an-nasu ruha Ah, to da aka zo ga annabi musa ga matsafa su sun zo da kaya dewa ba sun zo da kaya dewa sai suka ce da annabi musa yaya kai za ka fara kawo naka koko mu ne za mu fara kawo namu ƙala alƙau قال ألقوا مم.
فلما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاء ƙala alƙau قال ألقوا مم.
فلما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم kala annabi musa ya ce da su alku ku fara jefarwa ku fara kawo naku tsafin amrun lil izni نعم wannan umarni ne amma ya zo don yin izini bisa kadimi ilka'i da cewa su gabatar da kawo nasu tsafin ta wasu bihi ila zarin haƙi don neman saduwa da haka zuwa bayyana gaskiya koyaushe karya ita take fara zuwa sai gaskiya ta zo ta shafe ta bal na kalzufa bil haƙi alal baɗi fa yin magogu fa iza huwa zahik ma alƙau yayin da matsafan nan suka jefa hibalahum wa isiyahum igiyoyinsu da sandunansu suna cewa bi izzat fir'auna inna la nahlul galibi inna la nahlul galibuna fa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi izzat fir'auna inna la nahlul galibun saharu a ayunan nas sai suka fitini idanun mutane mutane suka ga an zo da abu wanda ai ba wanda zai iya zuwa da shi sarrafuha suka juya idanun mutane an hakikata idrakiya daga hakikar riskar abin da suka zo da shi wasar habu suka tsoratar da su hawwafuhum suka ba su tsoro har su hayyaluha inda suka sake zaton ta hayyatin tas'a micizai ne da suke yawo waja'u bi sihirin azim kai sun zo da tsafi mai girma sun zo da tsafi wanda ya kai inda ya kai nan ne subunin ku ko eh to alhamdulillah ba ka abu ya yi takarda ya fito da hujjoji akan cewa shi musamman akan sallar la'asar ya fito da hujjoji akan cewa da yawa mutane sun mai da sallar la'asar da uku da rabi ta yi koyaushe sun ce la'asar ta yi wanda kuma ba haka ba ne akwai sanda uku da rabi la'asar ta yi akwai la'asar sanda la'asar tun uku da sha biyar ma ta yi uku da kwata ma akwai sanda la'asar ta yi amma wani wakacin kafin la'asar la'asar ta sai ya kai hudu yakan kai hudu kafin la'asar ta yi shi yasa ashe wajibi ne a duk sanda za a yi sallah a tabbatar wakacin yayi kada mutum ya ce ga mutane su ne ga wancan masallacin an yi ga wancan an yi wannan ba hujja ba ne sun yi a wakace ko ba su yi a wakace ba shi ne babban abin dubawa to alhamdulillah وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون وقال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى muka yo aike zuwa ga annabi Musa ba da ai ai ba da an alkasa haratu hibalahum wa isiyahum ai ba matsafan nan sun jefa igiyoyinsu da sandunansu aw hallahu ila Musa ubangiji subhanahu wata'ala yayo aike zuwa ga annabi Musa a bisa harshen mala'ika jibrilu inda yace da annabi Musa inda yake yazo a suratu daha bayan annabi Musa ya ji tsoro daga wannan abin da ya bayyana daga gare su yadda Allah yake faɗa mana fa'auja safi nafsihi khifatan Musa to kulna sai Allah ya ake gare shi muka ce da shi la ta kakka ji tsoro innaka antal a'la hakika kai ne madaukaki a kansu kai ne za ka yi nasara akan matsafan nan da fir'auna ya tara wa auhaina muka yi aike ila musa ga annabi musa a nalki asa cewa ka jefa sandan nan taka ka jefa sandan nan taka fai zahiya talaqafu ma ya kuwun sai gashi tana haɗiɗe abinda suke kawowa na ƙarya abinda suke kawo shi na ƙarya na daga tsafe-tsafen su talakafu asalinsa ta talakafu shi ne mafassur ya ce bi hasfi ridatta ainifil asali an shafe ɗaya daga cikin tar guda biyu a asali asali ta talakafu yanda ibn malik yake faɗa a alfiyarsa wa ma bi ta ainif tudi kadi kuta sarfihi alata ka tabayyanu li'ibar abinda yake amfane shi da ta biyu ta yi a shafe ɗaya tar ya koma ta ɗaya kamar tanazzalul mala'ikatu asalinsa ta tanazzalul mala'ikatu ne ko ta bayyanu ibaru to kamar nan ta talakafu ne sai gashi tana haɗi ya tabtali'u tana haɗiye ma ya fi kuna abinda suke zuwa da shi ya kalibu na fita muhim abinda suke juya shi yake komawa bayan da yake ba da rikitar wasu ai ta zihinihimul badila a kawata wasu ƙarya bi suratul haqi da suke kawata ta a surar gaskiya akwai kuma kira'a wato tallakafu tallakafu ma ya fi kuna wato ya zama kenan daga asalin tallakafu dai daga lakifa ne kamar alima aka mai da shi ta kamar siga ta fa'ala ya koma tallakafa tallakafa to
فقال حق وبطل ما كان akwai kira a kuma talkafu fai za iya talkafu ma ya fi kuna talkafu shi yasa kira'o'i uku ne kenan a nan wajen akwai kira'o'i uku akwai kira a ta talkafu an bayyana tar kenan akwai kuma kira a talkafu akwai kuma kira a talkafu talkafu ma ya fi kuna fawaka alhaku فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون fawaka alhaku sai gaskiya ta tabbata sabata gaskiya ta tabbata wa zahara ta bayyana wa batala ma kanu ya'malun abinda matsafan nan suke aikatawa ya baci ya ai zahara badulanuhu ai bacin sa ya fito fili kowa ya gane abinda suke aikatawa mina sihiri na daga zafi fagulibu وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين aka rinjayi fir'aunu wa qaumuhu da shi da mutanansa a wannan waje wankalabu suka juya sagirina suna kaskantattu ai fir'aunu qaumuhu ai fir'aunu da mutanansa gaira saharati in ba su wannan matsafan ba fa innam lam yusibun sagaru su matsafan kaskanci bai same su ba bal asabahum li'izzul abadiyyu bari girma da isa wadda take ta har abada ta same su bi imanihim billahi wa da wadan sun yi imani da Allah shi kadai sun yi imani da Allah shi kadai da shi yasa yadda za a faɗa su saduwa suka yi suna masu sujada koyaushe gaskiya ta zo ta tadda ƙarya to sai ta ga bayan ƙarya in ka ga gaskiya ta kasa tasiri to ba ta samu wanda za su rike ta wanda za su tsaye da ita wanda suka cancanta ba to a sannan sai ya zamo a ga ta tana gaskiyar amma kuma ba a ga tasirin da ake bukata daga gare ta ba kamar makami ne makami duk irin yadda ya kai amma ya zamo ya fada hannun wanda ba zai iya sarrafa shi ba sai ya zamo ga makamin a zo a yi duk abin da za a yi wannan bai hana cewa makamin ga karfinsa ba ko ga abin da zai iya amma dai ya gamu da wanda bai iya sarrafa shi ba shi yasa kamar yanzu masala ga ƙur'ani ga hadisai ga addini to amma da ba a samu musulmin na hakika wanda za su tsaya da su ba sai zamo ba a ganin cewa abinda ake sauraron a gani a haƙƙin waɗanda suke jayayya ko suke musu da ƙur'ani ko suke musu da addini saboda ba a samu tsayayyu wanda za su tsaya da shi ba sai an samu tsayayyu wanda za su tsaya da abu shine abin ake ganin tasirinsa amma matukar ba a samu tsayayyu da za su tsaya da shi ba sai zama za a ga tasirin ba anan me yasa aka ga tasirin saboda wanda ya tsaya da abin annabin Allah ne annabin Musa ne haka nan ma aka samu waɗanda suke magadan annabawan na hakika wanda ba abin da suka sa a gaba illa su tabbatar da cewa abin da annabawan nan suka zo da shi shine ya tabbata a duniya yanzu suka tsaya sai a ga tasirin abin a hannunsu don Allah ya faɗa zai taimaki manzanni zai taimaki kuma mummune inna lana suru rusulana wanda zai na amanu fil hayati duniya wa yawma yaqumu lashadu tun anan rayuwar duniya sai Allah ya tabbatar cewa mummune na hakika ya taimaka musu shi yasa abinda ake bukata daga bai a koyaushe abinda ake bukata daga gare mu mu dawo mu inganta imanin namu mun ga inganta imanin namu duk abin da ake faɗa zai tabbata duk abin da ake faɗa zai bayyana to wankalabu suka koma sagiri na kaskantattu saru dalilin suka zama kaskantattu wa ulkiyar saharatu وألقي السحرة ساجدين aka yadda masu tsafin nan a nan take da suka gane cewa wannan abin da annabi musa ya zo da su- da shi bayan da za a yi a ce irin nasu ne don inda irin nasu ne ba zai nasara a kansu ba sai aka jefar da su sajidi na suka faɗi suna masu sujjada Ah, suka faɗi suna masu sujjada Ah, wato alhali suna masu sujjada sajidi na ɗin hali ne daga fa- daga na'ibul fa'ilin ulkiya shine as-saharatu qalu قالوا آمنا برب العالمين alhali suna masu cewa mun ba da gaskiya da ubangijin halitta suka ce sun ba da gaskiya da ubangijin da yake shine ubangijin baki ɗayan halitta ba wata da yake ta fita ba wata halitta da yake ta fita daga rububiyarsa ta fita daga ikonsa har shi kansa fir'aunu mai cewa ma aliftu lakum min ilahin gairi ko mai cewa ana rabbukum ala an nuna musu cewa ashe ba ubangijin bane ga ubangiji na hakika ubangijin da ya aiko annabi Musa
رب موسى وهارون ubangijin annabi Musa da dan uwansa annabi Harun wato ko dai badali ne daga rabbil alamin ko atfu bayanin koko na adi Eh, wato abin da yasa suka kawo wannan dan ta yi fir'auna ya ce ai har yanzu ba shi ne yake cewa shi ne rabbukumul ala ba ai shi suke nufin sun ba da gaskiya da shi to shi ne suka kawo rabi musa wa haruna don su nuna cewa ubangijin fa da ya aiko annabi musa da dan uwansa annabi harun li'ilmihim don sun tabbatar bi anna ma shahadu cewa abin da suka gani min al'asa daga sandan nan la ya ta'atta bi sihiri bayan da za a ce ta fuskar tsafi aka zo da shi ba zai yi a ce tsafi ne ya zo da haka ba
قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون قال فرعون da matsafan nan suka ce sun ba da gaskiya da ubangijin annabi musa da annabi haruna sai fir'aun ya ce amantum yanzu ku ne za ku ce kun ba da gaskiya bihi da annabi musa bita hakikil hamza ta ne wa ibda lissani ya ce alifa wato akwai kira'o'i guda hudu a nan akwai kira'a ta tabbatar da alhamzar guda biyu a amantum a amantum bihi akwai kuma kira'ar amantum an mai da ta biyun ta koma alifi kira'a ta biyu kenan akwai kuma kira'ar amantum bihi kira'a ta uku kenan akwai kuma kira'ar maida ta farkon wato ta koma wawi ta biyun kuma a yi tasilinta wa'amantun bihi wa'amantun bihi kabla a nazana lakum wa'amantun bihi kabla a nazana lakum shi ne kira'o'in suka zamo guda hudu a nan dukkanin kira'o'in nan guda hudu sabi'iyye ne yanzu ku ne za ku ce kun ba da gaskiya da shi ba ku tsaya kun saurari abin da zan faɗa muku ba ba ku saurari umarni na ba kabla ana zanar ku kafin a ce ne muku izini ni ina ina nan ku ce za ku yi wani abu gaban kanku inna hadha allazi sanatu haqiqa abinda da ku aikata na daga cewa kun ba da gaskiya da annabi Musa la makaru kulle kulle ne makartumu da kuka kukkulla makirci ne kuka tsara fil madinati a gari daman da ku da annabi Musa kun ga mai kanku ne cewa za ku zo da wani abu wanda za ku tabbatar da cewa kun raba mutanen ƙasa da ƙasarsu lituru jumin ha'alaha don ku fita ma abotan ƙasar daga gare ta fasofa ta alamu da sannu za ku san mayan na lukumin ne irin abin da zai same ku daga gare ni za ku san irin yadda zan da ku
لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين لو قطعن أيديكم Firauna ya ce ba makawa sai na yanyanke hannayenku wa arjulakum da kafafunku min hilafi in yanke hannun dama kafar hagu shine da sabani hannun da na yanke to ba irin su zan yanke kafar ba na yanke hannun dama to sai in yanke kafar hagu haza bayanu liwa'idihi allazi tawa'adahum bihi wannan bayani ne ga narkon fir'aun wanda ya musu narko da shi wa hal fa'ala ma tawa'adahum bihi aula an samu sabani tsakanin malaman tarihi da malaman tafsiri fir'aunu ya aikata abin nan da yake narko ko bai aikata ba shi ne hilafin aka samu sabani bal ƙara ba'aru wasu a cikin malamai suka ce na wula mai fa'al ai fir'aunu bai samu damar aikata hakan ba bi dalilin kaulihi ta'ala da ubangiji ta'ala ya ce an tuma wa mani taba kuma galibun da ku da wanda suka bi ku ku ne masu rinjaye tunda ko wayannan matsafan sun bi ashe kenan za su yi rinjaye ashe fir'aunu ba yanda zai da su kenan ga masu malaman suke cewa ai shi rinjaye ba sai lalle a nan duniya ba ko mutum bai rinjaye a duniya ba in ya zama a lahira ya rinjaye ai a hakika shi ya rinjaye ko a duniya mutum ya gamu da azaba ko ya gamu da raɗaɗi ko abin da ya kama da haka amma kuma ya zama lahirarsa ta kubuta to ai yayi rinjaye ai yayi rinjaye ba sai lalle yayi rinjaye a komi a nan duniyar ba a'a in yayi rinjaye a lahira shine hakikanin rinjaye a qalu
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا matsafan nan da fir'aun ya faɗa musu ga azabar da yake nufin yi musu sai suka amsa masa da faɗin su inna ila rabbina munqalibun haƙiƙa mu mun tabbatar masu komawa ne ga ubangiji ba da mautina bayan mutuwan mu bi ayi wajin kana ta duk irin yadda muka mutu kuwa ai sawa'un kana bi katlika aula daidai kai ne ka kashe mu koko ba da kashewarka ba ne muka koma ga Allah dai wanda ya mutu ga Allah yake komawa inna ilaina ya bahu wa fi ayati daha inna ma taqri hadhihi alhayata ad-dunya a ayar daha suka kara masa da cewa koma kai hukunci iyaka hukuncin naka a wannan rayuwa ta duniya ko kai hukunci iyaka hukuncin naka a wannan rayuwa ta duniya wanda kana musulmi kana mummuni wanda yake so ya ci mutuncinka ko ya taba ka akan imaninka akan musuluncinka me wata amsa za ka bashi ai babbar amsa da za ka bashi kenan cewa to ko ka taba ni iyakarka ka taba ni a wannan rayuwa in mun koma wajen Allah ni ne na Allah kai kuwa za ka koma a matsayin makin Allah ne inda ba tuba kai ba shi yasa ashe wanda yake mummuni da abin da aka ce za a yi masa ma akan imaninsa ya haƙuri ya jure domin yana tare da abin da yake dahil shi wannan yadda da ya da Allah ne ake cewa ai alamar wanda yake mummuni shine duk abin da ya tare shi da abin da ya fuskance shi zaka same shi yana cikin farin ciki yana cikin murna saboda me saboda sanin cewa in abu ya kai makura me ya kurewa abu shine a ce mutum ya rasa ransa tun ya rasa ran nasa gawa zai koma ba ga Allah ba zai koma ne ga Allah shi yasa shi abin ya kai masa kenan ayatul mumini an yalqarrada basimat sagari sururan warira ayatul mumini an yalqarrada basimat sagari sururan warira alamar mumini ya tare halaka alhali yana mai murmushi dan farin ciki cewa to shi ya mutun gawa zai koma ga Allah Allah ya fi masa kowa Allah ya fi masa kowa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul alim wanda daman shi abin da ya sa rai a gaban sa shine komawarsa ga Allah to ai lokacin da Allah ya dauka yana nan tafi kuma zai ga irin koma wanda zai ga Allah tabaraka wa ta'ala zai koma ana tarassa ana fada masa cewa ya fi karfin ya ji tsoron komi ya fi karfin a ce wani abu ya taya masa da hankali inna lazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla ta'afu wa la ta تأذنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وما تنقم منا تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وما تنقم منا ba abin da za ka ce mun ma na laifi matunku ba abin da kake musu daga gare mu ma'ana ba wani abu da za ka ce mun ma na laifi illa na bi ayati rabbina in ba imanin da muka yi da ayoyin ubangiji ba in akwai laifi da zaka ce mun ma shine to mun yi imani da ayoyin Allah to wanda Allah da ya halice shi ya aiko masa da aya dan ya shiryar da shi akan ya mai da lamarinsa gare shi ya imani da shi dan yayi haka sai a ce yayi laifi waye wa laifi waye shi Allah da ya aike zuwa gare shi koko wani can daban daga Allah ne ya yi shi shi yasa ashe abin da muka yi ba abu bane da ya kamata a ce ka yi fushi da shi abu ne wanda bai dace a ce ka yi fushi da mu a kansa ba mun yi imani ne da ayoyin ubangiji lamma ja'atuna lokacin da ayoyin nan suka zo a gare mu lokacin da ayoyin da suka zo suka zo a gare mu shi yasa wanda duk ya tsaya ya bi gaskiya ka bai dace a ce an yi fushi da shi ba ya bi gaskiya ne wanda ya tsaya kokan gaskiya menene na a ce an yi fushi da shi rabbana ya ubangiji suka yi addu'a cewa ubangijinmu muna roƙonka afirka alaina sabran ka zubo haƙuri da juriya gare mu inda fili ma ta wa'ada hubina lokacin da ya aikata abin da ya ce zai aikata mana wanda shine yanke gaɓoɓinmu hannun dama kafar hagu da kuma tsire mu to ka sako mana haƙuri mu jure liyan lanar ji a kuffar don kada mu koma muna kafirai don kada mu koma ga abin da da can muke kai Allah ka zuwa hakuri gare mu wata wafana ka karɓi ranmu musulmi na alhali muna musulmi sabiti na aladini masu dorewa musu addini alhaki wanda yake gaskiya gaira mugayyiri na wala mubaddilina ba tare da mun jirkita ba ba tare da mun musanya ba wanda wannan addu'a addu'a ce da duk musulmi na kwarai zai zabo yana yawan yin ta koyaushe cewa duk abin da zai gani na rikicin rayuwa kada wannan abin ya raba shi da addini don duk abin da ka gani duk irin wuyar da musulmi zai gani duk irin shiga ukun da musulmi zai gani matukar dai addininsa yana nan kyamkyam to ai bai asara kome ba bai asara kome ba dan take dan kadan ne abin zai gushe ya dawo kamar ba a taba yi ba kamar ba a taba yi ba da ya je ya koma ga matsayinsa madawwami na ni'ima sai zama duk abin da aka gama da shi a baya an manta da shi yadda ake faɗa a hadisin nan cewa a ranar alkiyama Allah zai tashi wani a cikin bayansa bawan da shi a zayuwar rayuwarsa ta duniya komai nasa ya kai bai taɓa ganin abin da zai ta masa da hankali ba shi yasa komai nasa ya kai ya ji daɗi iya kayan da yake bukata ana ta da shi sai a tsoma shi a cikin azabar wuta gwargwadon kifta ido a zaro shi a ce kai bawan Allah tunda aka yi ka koka taɓa jin daɗi sai ya rantse wallahi Allah ni tun da kai ne ban taba ganin wani abu wai shi jin daɗi ba saboda wannan wuyar da ya ji ta wuta ta gwargwadon kifta ido ta sa ya mance da duk sharholiyar da ya ta yi a duniya da jin daɗin da ya yi a duniya a ta da wani kuma wanda shi din rayuwarsa ta duniya ya yi ne a cikin matsi da kunci sai a ta da shi ana ta da shi sai a sa shi a ni'imar aljanna gwargwadon kifta ido ana sa shi sai a zare shi sai a tambaye shi kai gobawan Allah tunda Allah ya yi ka ka taba ganin wani abu wai wuya sai ta rantsuwa wallahi shi tunda Allah ya halice shi ma bai san wani abu wuya ba saboda wannan jin daɗin da ya gani na gwargwadon kifta ido ya sa ya mance da duk wuyar da ya gamu da ita a rayuwar duniya yasa babban abin nema ga wanda yake musulmi ya ta kokari ya rike imaninsa ya rike imaninsa a samu tabbata bisa imani in an samu tabbata bisa imani kome ba wani abin damuwa ba ne kome aka gama da shi wannan ba abin damuwa ba ne matukar dai imanin bawa yana nan tare da shi duk wata asara da bawa zai ku abin amma imaninsa yana nan tare da shi ai shi kenan maula mushu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu yana kasuwanci dan kasuwa ne yana kai kaya waje ya shigo da wasu kayan rodaran ya aika da kayan a hanya sai yan fashi suka kwace kayan gaba daya sai aka zo aka faɗa wa shehu tijjani yau kuma wannan kayan da aka aika da su ga abin da ya faru shehu tijjani sai ya ce alhamdulillah lazi lam yubaddilu lana zuhuran wala asra lam yu'akhiru lana zuhuran wala asra mun gode wa Allah da kayan duniya suka taba ba hana musalla a zahar suka yi ba ba hana musallar la'asar suka yi ba musulmi inda zai yana tare da allah ai bai kamata wani abu ya tayar masa da hankali ba ya tsaya ya tsaya ga allah tabaraka wa ta'ala wa qala al malau
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون جماعة daga mutanen fir'auna suka ce ai musirruna alal kufri wa'anda su suka dore bisa kafircin su ba su yadda sun imani ba duk abin da suka gani bai sa sun imani ba suna nan sun dage akan abin da suke kai fa innahu domin lamarin da sha'anin hina amanar bai saratu lokacin da matsafan nan suka ba da gaskiya da annabi musa amana min bani isra'ila sittu mi'ati alif an samu mutum dubu ɗari shida daga cikin banu isra'ila wanda su ma suka yi imani da annabi musa shine fa haka din ya tada hankalin wasu a cikin jama'ar fir'auna suke cewa da shi a tazarin musa yanzu ka kyale annabi musa ta turku musa yanzu ka kyale annabi Musa wa qaumahu da shi da mutanansa liyafsidu dan su tabanna bilari a duniya bidduwa ila muhalafatika su ringa kiran bayi zuwa saba ma su ringa nuna lamarin ka kai ba kome bane wa ya zaraka wa aliyatak ya kyale ka da gumakanka abinda kake bautawa wa kana sana'a lahum asnaman sigara fir'auna ya yi wa mutanensa gumaka kanana ya buduna ya da suke bautawa wa kala ya ce da su ana rabbukum wa rabbuha wai shi ne ubangijin mutanen nan kuma shi ne ubangijin kananan gumakan ba da annahu ja'ala alihatan ya abuduha qaumahu ya sanya mutane yan gumaka da jama'arsa suke bautawa wajala nafsahu huwal ilaha al'ala ya sanya kansa shine babban ubangiji qala ta'ala ubangiji yace fa sharafa dada fa qala ana rabbukumul a'la ya tara jama'arsa ya shela a cikin su yace ku sani ni ne ubangijin ku babba wa qur'a shuzuzan wa wa ilahataka wa ilahataka akwai qira'a wadda ba sab'iyya ba wa ilahataka lianna kana yabudu shamsa domin yana bautawa rana ne faqala ya wato wa qala anna rabbukum wa rabbu hawla za qala faqala anna rabbukum ala qala sai fir'aunu ya amsa musu da cewa sanuqattilu abna'u za mu san matakin da za mu ɗauka a kansu da sannu za mu kashe 'ya'yansu maza bitashdidi sanuqattilu da shadda wata fi wata kira kuma sanaqatulu wanda duk kirawoyin guda biyu sab'iyye ne za mu kashe 'ya'yansu almauludina da suka haifa wa nastahi nisa'am za mu kyale 'ya'yansu mata ka fi'ili na bihin min qablu irin yadda muke musu tun da can irin yadda muke musu tun da can wato a ce al'umma ‘ya'yansu maza da za su haifa a kashe ma'ana kenan ana so a gabayensu a doron ƙasa shi yasa wanda ya ce haka abinda yake nufi ya gabayan al'umman nan daga doron ƙasa ya ga ya shafi shi yasa daga baya da ake samu a yahudawa da suke wa al'umma wato shela ko kira da cewa ya abin da ya kamata a rage haihuwa ai kaza ai doron ƙasa ƙoƙarin su ga bayan al'umma a doron ƙasa shi yasa har suke wannan magana in ba don haka ba wanda ya ce a zauna ba haihuwa ko ka haifi ɗaɗa to in ɗan ɗan ya mutu kai ka mutu ba me ka bari a duniya sai ka ba komai ba a duniya ba ka ba komai ba a duniya shi yasa wata da sisa ce ta yahudawa ta kokarin su ga duk sauran al'ummu sun kare sai su sai su wai na fagon kahiru hakika mu masu rinjaye ne a sama da su bajiruna masu iko ne fa fa'alu bihim zalika sai fir'aun da shi da mutanensa suka ringa aikatawa banu isra'ila haka suna kashe duk da namiji da aka haifa ga banu isra'ila in mace ce ko su kyale ta wai ai in ta girma ta yi musu hidima fashaka banu isra'ila wannan ya sa banu isra'ila suka kai karar afkuwar haka ga annabi musa kala musa
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين النبي موسى لقومه كما تنسى استعينوا بالله كنا متمكن الله ku nemi taimakon Allah musulmi in lamari ya kule masa me ya rage ya koma ga Allah ya ta taimakon Allah Allah sai ya ba shi mafita amma komawa tasa ga Allah ya hada da tsoron Allah ba ya zamo ya aikata abin da ya ga dama ba amma kuma daga baya ce a matsayinsa na musulmi wai Allah ya taimake shi a'a hakika in ya tsaya ji tsoron Allah to a kowane hali Allah zai fitar da shi wa man yattaqillaha yaj'alhu maharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ba mako Allah sai ya bashi mafita innal wasbiru ku juriya ala zam bisa cutar kudin da suke innal lara lillah kasa gaba daya ta Allah ce duniyar nan gaba daya ta Allah ce duk wanda yake takama yau shi yake tafi da wani abu na duniya in Allah ya so a yau dinnan sai a dauke shi a waye gari gobe ba shi sai ya kuma a baya ai an yi haka ko an yi masu takama da cewa duniya tana hannunsu amma aka wayi gari kwana ɗaya babu su Allah ya kawo su sai ga wasu kawai yurituwa Allah yana gada da ƙasar yuriha yana ba da ita manya sha'u ga wanda ya nufa min ibadi daga bayi wal aqibatul mahmudatu karshe wanda take a bare yabo lil muttaqi tana ga masu tsoron Allah wanda da yaji tsoron Allah to shine fa karshen sa zai yaba da ita zai yaba da karshen qalu qalu qalu udina min qabli an tatiyana wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم an yuhlika قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون kalu mutane annabi Musa suka amsa masa da cewa uzina an cuce mu an cuce mu an dade ana tirsasa mana bil qatli ta fuskar kisa lil auladi ga ƴaƴan mu maza wasu qa'in nisa'i a ce za a kyale matan mu lil hidmati wai sa yi hidima ga mutanen Misra ga Fir'auna da mutanensa an cuce mun kabli ta an tace na tun kafin ka bayyana manzancin nan tun kafin ka zo mana da manzancin nan wa kana fir'aunu yasta'miluhum fil a'mali shaqqati fir'aun ya kasance tun kafin zuwan annabi musa yana aiwatar da banu isra'ila a cikin ayyuka masu wuya nisfan nahari ko kai waye in fir'aun ya ga dama dole ka je kai masa aiki har rana ta raba sai kai masa aiki rabin rana falan ma bu isa musa yanda aka aiko annabi musa ya zama abin da ya gudana ya gudana tsakaninsu sai ya ce yanzu ma aikin da za su yi masa ba wai rabin yinin ba ne gaba ɗaya in ka fara tun daga fitowar rana sai rana ta faɗi sannan zai kyale ka ya dawo da kisan kuma a cikinsu wamin ba da maji ta nan gashi ko ka zo mana ɗin abin dai da muke fama da shi kenan ƙala annabi musa ya ce a sa rabbukum an yi hulika aduwakum abu ne a kusa ubangijinku ya halakar da makiyanku wa ya salifa kun filari ya mai da ku ku ne masu rike da duniya ya nada ku ku zamo duniyar a hannunku take ku ne za ku tafi da ita inda dama Allah ya faɗa kenan inna fir'auna ala fil ardi waj'ala ala shi'a yasrifu da'ifatan minhu yuzabbihu amnahu wa yastahi nisahum innahu kana min al-mufsidin wa nuridu an namunna ala alladhina surifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithina wa numakkina lahum fil ardi wa nuridu fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahzaruna Allah ya riga ya yi alkawarin cewa wayannan da aka mai da su ba su ne ba koman komai ba a duniya to za a yi musu baiwa a sanya su su zamo su ke rike da duniyar ya zamo sun gaje tafi da duniya wanda kuma wannan alkawarin yana nan har yau har gobe وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستعلفنهم في الأرض كما استعلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ubangiji ya yi alkawari ga wanda suka yi imani a cikinku suka tsaya ayyuka na kirki cewa ba makawa duniyan nan sai ya mai da ita a hannunsu ba makawa duniyan nan wallahi sai ya mai da ita a hannunsu irin yadda a baya waɗanda suke mummune Allah ya karbi duniyar ya ɗauki duniyar ya maida ta a hannunsu kuma zai ba su dama su tafi da addininsu addinin da shi Allah ya yarda da shi zai musanya musu zaman lafiya bayan da suna cikin tsoro duk inda musulmi ya ana tsangwamarsa ɗan ta'adda ne ɗan menene ɗan menene to inda ya mummunan in musulmin suka ci gaba da riko da gaskiyar da aka ba su suka ji tsoron Allah to ba makawa sai an musu maganin duk wani abokin gaba sai an maganta musu duk wani abokin gaba da mai bayyana a cikin gida da wanda yake a waje da wanda yake bayyana daga cikin gida yana da awar musulmi ne amma yana gaba da musuluncin a hakika da kuma wanda yake daman shi bai ce musulmin ba ne amma dai abin da ya sa a gaba gaba da musulunci to bangiji zai mai da ku ku ne rike da duniya fayan zura don ya ga kaifa ta amaluna ya za ku yi za a yi ne don a gwada ku in kuma kun yi bannar ba ruwan allah yanda ya shafe wancan mabannatan kuma sai a gabayanku ku duk wanda ya ce banna zai to bangiji ba zai kyale shi ba in za a zauna ba banna malamai suka ce ko da akan kafirci ne amma aka rage zalunci sai Allah ya kyale وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ai bangiji baya halakar da jama'u ko al'ummu don wai kawai suna kafirai matukar dai za su rike wasu kyawawan ɗabi'u a ce kafiri ne amma yana cika alkawari kafiri ne ya san amana kafiri ne ya san matsayin ɗan uwansa to a sannan sai Allah ya kyale shi kai musulmin da yake baka san amana ba baka san cikawa da alkawari ba baka san matsayin dan uwanka ba sai a hada baki da kai a cuci dan uwanka sai Allah ya ga bayan ka kafirin a kyale shi wa ba kana rabbuka lihulkal qura bi zulmin wa ahliha muslimuna wala kada hazna wala qad khazna ala fir'auna bis sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun ubangiji ya ce hakika mun riki jama'ar fir'auna bis sinina da fari jam'u sanatin jam'i ne na sanatu wato minal ma'alumi magana ce sananniya gurin wanda suka yi nawo ko annahu yujra misla jam'il muzakkar salim fi irabihi bil wawi cewa ana gudanar da shi kamar jam'ul muzakkar salim shi ba jam'i ne bane na muzakkar salim amma ana bashi wannan hukuncin a cikin ai masa irabi da wawi raf'an a halin raba bil ya'i nasban ai masa a sa masa ya a halin nasba zaka ce marrat alaina sinuna ko ra'aitu sinina ko nazartu ila sinina kai masa nasa da jarra daya kamar anan kenan an masa jarra ne da ya bisinina ba ce bisinini ba wato zafi nunuhu lil irafa a shafe nuninsa idan an rafa kamar yadda bolon show ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi ko da yace salatu wa taslimu adida sinihi bai ce adida sininihi ba rabil hadisi ya zo hadisi Allah maj'ala alaiha sin Allah maj'ala alaihim sinina ka sini yusufin wato ubangiji ina roƙonka ka sanya rayuwa ta zamo fari ga mutanen makka kamar irin farin da aka gani zamanin annabi yusuf a wai jin lirabu hukahin amma aka masa lirabi kamar hinu wa babu huwa misla hinin kadirin zalbabu wa hawa inda kaumin yaddare yanda dan malik yake faɗa alfiya ko kamar faɗin mawaki da yace da aniya min najrin fa inna sininahu la ibna bina shiba wa shayyabna na murda da'aniya min najdin fa inna sininahu ya masa nasba da fata bai shafe nunin ba duk da cewa ya rafa da ya masa da ya masa irin wannan lirabin sai ce fa inna sinihi mun rike su da fari an riki mutanen fir'auna da fari fari wata azaba ce daga Allah Allah yakan sako ga bayi don cewa sun saba masa wanda suke mune akan sako musu haka da nufin cewa su dawo su dawo ga Allah tabaraka wata'ala ko lamarinsu ya gyaru a zahar alfasadu fil bari wal bari bi maksa wata idin nasu ne su ikon ba'ar allazi amilu la'allahum yarji'una ko dai sa dawo Allah kare mu daga farin Allah kare mu daga afkuwarsa Allah ya bamu ruwa Allah ya bamu damuna mai amfani wa naqasin mun jarrabe su da tawaya min samarati daga 'ya'yan itatuwa itlafiya halakar da ita bil afati da aibobi sai 'ya'yan itatuwan gasu sun kai amma haka kawai sai a aiko musu wata musiba a waye gari tsutsa ko kwari ko wasu tsuntsaye sun zo sun cinye 'ya'yan itatuwa la'allahum ya zakaru an musu haka ne ko dai su sa gyaru sa gargadu ya ta izuna sa gargadu fa nuna su dawo su yi imani fai za ja atumul جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا جاءتهم الحسنة إذا ألا يكاو موسى أبو ميكو وندسكيسو الحسب suka samu wadatan kaka walgina da wadata aka samu yalwa noma ya kai duk abin da ake bukata ya zama yana kaiwa ƙalu sai su ringa cewa lana hazihi daman wannan aimin cancanta daman wannan aimin cancanta alamar rashin sanin Allah kenan a ce Allah yi wa bawa ni'ima a maimakon ya dubi Allah ne ya bashi ni'imar sai ya ringa hangen daman shi ai ya cancanta ai ya san yadda ake kasuwanci me zai sa a ce kamfaninsa ya kare ko ya san yadda ake tafi da masana'antu ya za a ce masana'antarsa ta kare shi a matsayinsa ya je ya yo kwas kaza ya yo kwas kaza ya je waje diploma kaza ya yo kaza ai ya san yadda duk ake tafiyarwa ba zai taba duba Allah ba kaga wannan an yi wa Allah butulci in Allah ya so ko ka fi kowa fahimtar wannan sai labarin naka ya kare sai kaka kuma in Allah ya karya ma akwai wanda ya sai ya dora ba wanda ya sai ya dora ma ai na sai kuwa ai sun cancanci haka wala rashkuru alaiha a maimakon su gode wa Allah abinda ake bukata daga bawa duk irin yadda za ka tsara lamari ya zamo Allah ya kaddara yadda ka tsara din ya kai to ka dawo ka gode wa Allah ba tsarin naka bane ya sa lamarin ya kai baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala baiwa ce ta Allah ta sa har lamarin naka ya samu cimma bukata shi yasa koyaushe duk abin da bawa yake ya ringa godewa Allah duk irin yadda ya ga ya samu nasara ko kaka yana sa ran zai samu dubu goma sai dubu ɗaya ce ta samu da kyar ya godewa Allah akwai wanda yake neman dubu ɗari ma shi dubu ɗayan ba ta samu ba ko ɗari ɗaya ma bai samu ba shi da Allah ya sa ya samu wannan Allah ne masa ni'ima har ya samu haka din shi yasa kai ya dubi ai tsarin sa ko ya ce zai koma ga irin wata makanta wanda yanzu galibin mutane suke fama da ita cewa to ba ga wani ba wani ma shi ba ba ya samu ba wani ma Allah ne ya bashi ba shi ya ba kansa ba Allah ne ya bashi ba shi ya ba kansa ba shi yasa kuma in ka ce ba za ka wani mataki a kansa don shi lamarin sai na kaiwa kai naka baya kaiwa ko ko a'a sai naka ne kadai zai kai nasa ba zai kai ba za ka je ka tadda Allah za ka gamu da Allah wani tusubin sayyatun domin jayayya kake da Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ne mai ni'ima ala kulli man bata li hasidan atadari alaman asatal adab asata ala Allah fi mulkihi li'annaka lam tarra li ma wahab fakana jazauka an hassani wa sadda alayka wujuhat dalab wanda zai sayyatu idan ku abinda ba a so ne ya taba su jadab kamar fari wa bala'u ko wata musiba ya dayyaru sai su ringa shu'umanci ya tasha'amu sai su ringa shu'umanci ya bi Musa da annabi Musa wa mamma da wanda suke imani tare da shi minal mu'minin mummunan da suke tare da shi asluhu asalin ya dayyaru ya tadayyaru wani mace ta'u fi dai aka yi digamin tar a cikin da wata dayyuru fil asali asalin kalmar ta dayyuru an yi farraka shai'u bainal qaumi a raba abu tsakanin mutane an yi farraka shai'u bainal qaumi a raba abu tsakanin mutane wai da likulli wahidin ma yahusu ya zama kowa a tura masa abin da yake nasa kai ga naka wancan ga nasa wancan ga nasa shine ta dayyure ya hada da rabo mai kyau da mummuna wani sai ta yi a nasa rabon ba mai kyau zai samu ba wani kuma sai ta yi nasa duk mai kyau ne sai ta yi a raba kamar lemo matsalan ya zama wani duk biyar biyar aka bayar amma wannan biyar din nasa duk masu zaki masu kyau wannan kuma biyar din nasa ba ruwa ba zaki ko da zakin amma dai ba ruwa ko akwai wata tawaya dai a ciki sannan kuma daga baya aka rinja da amfani da shi bisa sa'a a ko kuma rabo wanda yake mummuna fi janibil hasanati bi iza abinda yasa aka kawo iza inda za a yi magana akan kyakkyawa almufidati littaqiqi wadda ita iza tana fa'idantar da cewa tabbas abu zai abku kuma aka kawo aka kawo aka kawo ta a bangaren abin da yake mummuna wata arifiya ko wata adiriha da kawo ta a janibin abin da yake mummuna bi'in aka kawo ta da'in ɗan wata albiriha da aka bayyana ta ko wata arifi haɗin to ya kyale shi haka bi'in aka kawo wa in tusifin sayyatu a wato can ɗin gyara ne bi za almufidatu litaqiqi wata arifiha wata arifiha sai wakafin anan ne wakafin yake wa fi janibi sayyi'ati a janibin sayyi'a ko bi'in wata arifiha aka yi ta'arifin ita hasana din aka ce fa iza ja'atumul hasanatu da al da al a jikin hasanatu wa fi akwai wau kuma da yake tare anan wa fi janibi sayyi'ati a janibin abin da yake mummuna ko akwai wau aka yi ta'abiri bi'in aka kawo in almufidati lishakki wadda ita in tana zuwa ne don abin da ake kokonto a kai ba a tabbatar ba iza a larabci tana zuwa don tabbatarwa ne in kuwa tana zuwa don abin da ba a riga an tabbatar ba yanzu misali ka ce da wani iza garabati shamsu jidituka in rana ta faɗi zan zo wajenka saboda me ai ana ganin hatuwar rana abu ne lami lafiya zai afku tunda jiya rana ta faɗi shekaran jiya ta faɗi shekaran jiya waccan bara waccan bara bara duk ta faɗi yau ma ai ana sa ran dai za ta faɗi amma za ka ce in ja a fulanun ji ituka in wane ya dawo zan zo don ba lalle wannan ya dawo ba ba lalle ne zuwan wanan ba shi yasa ake cewa ana in shakaktu jazamtu wa iza ta haƙaƙtu lam ajzim ni in wadda take zuwa dan kokonto amma ita ce take jazamtar fi'ili murari izako da take zuwa dan tabbatarwa to ita ba ta jazamtar fi'ilin murari sai dai a waƙawa ko wai zafi shi'iri ha satan na mai ajiro mako to abin da yasa aka kawo iza a janibin hasana aka kawo in a janibin sayi'a kuma aka kawo sayi'ar mu na kira dan ainuni al-isharatu shine labarin mubtada wal hikmatu din can mubtada ne al-isharatu shine labarin dan ainuni yanzu a cewa rahamar Allah ta rinjayi fushinsa an rubuta a littafi tun kafin Allah ya halicci halitta da shekara 500 inna rahamati ta galibu garabi a hadisi ingatacce wanda buhari ya fitar to wa'annaha cewa rahamar Allah tana zuwa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko da bawa bai wani abu da ya cancanta ba shi yasa Allah ake kiransa almannanu ai allazi yabda'u bin nawali qabla su'ali sabanin abin da yake ba mai kyau ba a ce abu mai kyau ba ya zo daga wajen Allah nadiri ne shi ma yana zuwa ne don ya ɗanɗanar da bayi sashen abin da suke aikatawa ko dai sa dena ko dai sa dena inda za a zauna lafiya ba a aikata abu wanda yake mummuna ba za a ga wani abu mummuna da ba a so ya zo ba amma tabawa ne walau anna yanda ya gabata a can baya ayat da muka karanta walau anna alqura amanu wa taqawla fatana alaihim barakatun minas samai wal ard walakin kazzabu fa ahaznahum bima kanu yaksibuna ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa in tusibun sayyi'atun idan fari ya same su ko musiba ya dayyaro sai su shumanci bi Musa da annabi Musa ce annabi Musa ne ya jawo musu da wancan ba suna zaune lafiya ba amma ya zo ya jawo musu gashi noman su baya kaiwa gashi kaza din su baya kaiwa gashi kaza ya sauya musu wa man ma'asce da annabi Musa da wanda suke tare da shi na mummune su suka jawo musu ala na'am inna ma da'iruhum dahir dai rabansu inda Allah na wajen Allah shumum shumun da suke jawo kansu na wajen Allah ya tihim bi Allah ne zai kawo musu walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan su san haka ba basan anna ma yusibum cewa abin da yake samun su min indihi daga wajen Allah ba yufidu wannan da aka ce mafi yawan su sani ba ya fa'idantar da annal aqalla cewa ɗan kaɗan daga cikin su ya alamu su sun sani cewa ɗan kaɗan a cikin su su sun sani wato sun san anna fir'auna kazu fir'aunu ƙarya yake wa musa sadiku annabi musa mai gaskiya ne wa inna ma kufruhum kafircin nasu mahara inadin zarar taurin kai ne yanda Allah yake faɗa a cikin suratul naml wa jahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musun ayoyin nan na annabi Musa alhali su a zukatansu sun tabbatar cewa ayoyin nan Allah ne ya aiko da su annabi musa ba zai iya zuwa da wannan ayoyin ba me yasa a fili suka bayyana musu don zalunci da ƙoƙarin nuna isa a duniya ka a ce sun bi wani ka a ce sun bi wani wannan ne yasa suka dage akan abin da sun tabbatar ba gaskiya ba ne wa
وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا لموسى سكتي da annabi Musa mama ta tuna bihi duk wani abin da zaka ce zaka zo mana da shi min ayatin na daga aya duk wata mu'jiza da zaka zo mana da ita litasara na biha dan kaga karin jaye mu da ita dan kaga karin jaye mu da ita fa ma nanu laka bi mu'mini ka taba dauka za mu yadda da kai ba za mu taba ba da gaskiya da kai ba fada alaihim annabi Musa ya yi musu addu'a mummuna fa arsalna alaihim أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين fa arsalna alaihim al-tufan ubangiji yace sai muka sako musu ruwa mai mamaye su huma unda hala buyutum ruwa ne da ya shiga dakunan su wa sala ila rukil jalisi ne zama in kana zaune ruwan nan sai ya kawo har makogoranka sab'ata ayyami har kwana bakwai aka yi ana fama da ruwan nan wal jarada bayan an ɗauke ruwan a da bisa cewa za su ba da gaskiya amma suka ƙi ba da gaskiya aka aiko fara fakar zal'ahun wasu barahun kazalika ya ci shukokinsu da 'ya'yan itatuwansu har kwana bakwai wal kummala aka ɗauke bisa cewa za su ba da gaskiya amma suka ƙi ba da gaskiyar aka sako musu kwari astusa kwari masu cin abinci auwa nau'in minar kurari ko ko nau'i ne na kaska fata tabba a bayar ta raka jaradu ya ba abinda farin suka ce suka bari warra fadiya daga ba aka sako musu kwakwadina kamar albuyutan wada abin ta cika gidaddajinsu da abincinsu waddama aka sako musu jini kuma fimiyayim a ruwansu ayatin fassalat ayoyi ne wanda suke wato abeban rarrabewa daban-daban da daidai da daidai sai an sako wannan sun ce za su ba da gaskiya a ɗauke su ki ba da gaskiyar a sako ɗaya ba su kabaru amma dai a gaba ɗaya a ƙarshe girman kai suka yi anil imani bai da gaba da gaskiya da ita wa kanu mutsawa mujrimin sun tabbata mutane ne masu laifi walamma ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ولما وقع عليهم الرجز عند azaba ta afku akansu qalu sai suka ringa cewa ya musa sai su koma ga annan musa su ringa musa udula na rabaka abinda muke so ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka da alkawarin da ya ma cewa min kashfil azabi anna in amanna cewa zai yayi azaban nan daga gare mu matukar mun ba da gaskiya la in kashafta wallahi in har ka yayi mana an rinza wannan azaba daga gare mu ka yayi azaban nan daga gare mu la numinan laka wallahi za mu ba da gaskiya da kai wala rusulan ma aka bani isra'il kuma za mu kyale banu isra'ila su tafi zuwa sham tare da kai فلما كشفنا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون amma kuma da zarar mun yaye musu azabar bidu'ai Musa da sabon addu'an annabi Musa zuwa ajalin da za su iya kaiwa zuwa gare shi izahum yankusu sai su dawo suna warware alkawarin nasu wannan rantsuwar da suka yi ba sa aiki da ita gashi dai sun yi rantsi-rantsi cewa ai wallahi za su ba da gaskiya wallahi za su kyale banu isra'ila su tafi zuwa sham tare da annabi musa amma sai su warware alkawarin yankuru na adam sai su warware alkawarin nasu wa yusirruna ala kubrin su dore bisa kafircin nasu
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ban daga namin ubangiji ya ce muka nufin saukan musu da azaba ta ƙarshe ai a ran nadin ci kama min muka nufin saukan musu da azaba azaba da za ta halakar da su gaba ɗaya لأن الانتقام هو الإجلاق فلا يصل دول الفاء بينهما فأغرقناهم azabar da muka saukan musu wadda ta tumbike su ita ce cewa mun dilmiyar da su filiyammi a kogin maliya albaharil mali kogi mai dartsi bi annahum da sababin annahum cewa su kazzabu bi ayatina sun karyata da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ba su imani ba da ayoyin nan an kawo musu wannan sun ce eh in an ɗauke za su imani an ɗauke sun ki imani an kawo wannan sun ce an ɗauke za su imani amma an ɗauke ɗin sun ki imani shi yasa aka dilmiyar da su ɗin gaba ɗaya wa kanu an ha gafilin sun kasance masu rafkana daga gare ta ubangiji wato yau aike ga annabi musa cewa ka fita da bayina da daddare lalle za a biyo ku wawa na ila musa a nasir bi ibadi lailan lailanin na kun mutaba'u annabi musa ya gayyaci banu isra'ila suka fito da daddare suka yi hanyar kogin fir'auna ya sami labari nan take yasa aka aika garuruwa da ke karkashinsa cewa ga waɗansu 'yan kaɗan 'yan tsiraru sun bayyana a cikinmu amma suna neman su ga bayanmu shi yasa ku zo mu ga bayansu kafin su ga bayanmu ya tara mutane da yawa farsala fir'aunun fil madina shirin ha'ula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wa inna la jami'un hazirun lalle ne za mu san matakan da za mu ɗauka a kan wa'annan ya biyo fir'auna da rundunarsa suka biyo annabi musa da mutanensa mutanen annabi musa suna tafiya sai da suka zo gabansu kogi suna wayoyo baya sai suka ga fir'auna da mutanensa sun biyo sannan ne fa hankalinsu ya tashi suke cewa da annabi musa yau fata mu ta ƙare yau fa mu ta mu ta ƙare albaharu amamana wal adu halfana ga kogi a gaban mu ga makiyi a bayan mu annabi Musa ya ce a a ba haka bane ka ku dauka ta mu ta kare ta mu bata kare ba fala matara aljam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun qala kalla inna ma rabbi sayhadin ranan ne fa aka yi wahayi ga annabi Musa cewa daga sandan naka ka bigi kogin da ya daga ya bigi kogin sai ga hanyoyi goma sha biyu sun bayyana a kogin shi ne kowace kabila daga kabilun bani isra'ila ta kama hanya har ta tsira fir'aun yana zuwa ya ga ga abin da yake akwai ga hanyoyi sun bayyana ga bani isra'ila sun ƙetara can na ƙarshen banu isra'ila na ƙetarawa shi ko fir'auna da nasa mutanen suka shigo da suka gama shiga na gaba za su fara fita na baya sun gama shigowa sai allah ya umarci kogi ya rufe su gaba ɗaya ya zamo aka gabayan su sun ma'agaraka na ba'adul baƙi aka halakar da fir'auna da mutanensa me yasa saboda sun rafkana daga ayoyin allah la ya tadabbaru ba sa lura da ita ba sa tsayawa su lura da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wato babban abin da bawa zai ya tsira ya tsaya lura da ayoyin Allah ayoyin Allah wanda ake karantawa da wanda ake gani duk wata halitta aya ce Allah ya sanya gare ka dan ka san akwai Allah wato awalla bika bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ubangiji subhanahu wata'ala komai da ya bayyana ya bayyana wannan abin ne dan a san shi haka nan kuma ayoyin na Allah wanda ake karantawa su ma ba wa ya lura da su ya san me suke faɗa masa ya san me suke faɗa masa me suke umartarsa da su shine abin nema daga bawa in bawa ya haka to shine ya tsira shine zai sa zai sabauta tsiran bawa Allah ya hore mana tadabburin kyakkyawa a cikin ayoyinsa gaba daya Allah ya hore mana tadabburin na haƙiƙa alhamdulillah
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى وعورثنا القوم الذين كانوا يسترعفون من غانا دا متانن da da aka mai da su ba komai ba mutanen da da ake ganin raunin su bil ibadi ta fuskar ana bautar da su wa hum banu isra'ila su wane wa'annan su ne banu isra'ila Allah ya ce muka gada da banu isra'ila wanda da ake ganin su dinnan ba koman komai bane muka gada musu masharika lari gabashiyar ƙasa wa magaribaha da yammacinta allati barakna fiha ƙasar da muka sanya albarka a cikin ta bil ma'i da ruwa wa shajari da bishiyoyi sifat wato da aka ce allati barakna fiha sifa ce lil'ari ga ƙasar wahiyar sham ita ce ƙasar sham aka gadan musu da ƙasar sham wa hazal wasfu wannan sifar da shi ya kawo lawi ayyunu hazal ma'ana bai ayyana wannan ma'anar ba da shi mufassir ya dauka cewa ƙasar sham ake nufi ba lalle haka ba bal yumkinu tafsirul arri bi arri misra bar a iya fassara ƙasar da cewa ƙasar misra ake nufi kasan misira ake nufi kama huwa siyaku yadda yake ya zo a tsarin magana wa kad barakallahu fiya bin nili wa gairihi hakika Allah ya sanya albarka a cikin nil da koraman nil da waninta wa yi wa yi duhu kauluhu wadda ubangiji ya karfafa wannan da ya ce kamtar da kumin jannatin wa uyun wa zuru'in wa makamin karim wa namatin kanu fiya fakin kazalik wa aurasna haƙoma nahari da yawa fir'auna da mutanensa suka bar gonakai manya da idanun ruwa da shuka ya banya da mazauni mai daɗi na gani na isa wato a haka muka gadar da ita ga wasu mutane daban waka za ka ata shu'ara'i haka nan aya shu'ara'i ka za a surata shu'ara'i ka za ka aure suna koma nahari waka dai ta hara makulna hulɗumratu min al-mufassirina wasu da yawa daga malaman tafsiri sun zaɓi wannan fassarar da muka kawo wakala barun wasu malaman suka ce abin da ake nufi daga bashiyar ƙasa a shamu ƙasar sham abin da ake nufi da yammacin ƙasa kuwa misira domin banu isra'ila sun gaji amalikawa a ƙasar sham sun gaji fara'inawa kuma a ƙasar misira shi yasa gadon nasu biyu ne sun gaji fara'inawa a misira sun gaji amalikawa a sham to kowanne dai wannan magana ce wadda take tana nan ɗorariya har koyaushe a duk sanda aka samu al'umma ta yi riko da lamarin allah amma saboda rukunta da lamarin Allah ya zama ba abinda aka sa a gaba sai dai a ta tsangwamata to a kusa ne Allah zai halakar da waɗannan masu tsangwamata ta ita kuma a mallaka mata mulkinsu duk abinda za su ke tinkaho da shi ko suke ganin sababinsu a su sun isa to sai Allah ya karbe daga hannunsu an mallaka ga waɗannan ɗin wanda ake tsangwama a kan lamarin Allah shi yasa me abin yi a irin nan a tsaya a ƙara riko da lamarin lamarin Allah hakikanin ruko ba rukon wasa ba a tsaya a ƙara ruko da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala wata makalmatu rabbikal husna kalmar ubangijinka wadda take kyakkyawa ta cika to sama hazi bi ta'im nujura ita wannan kalimatu din ana rubuta ta da ta guje ba ta kure ba la gairu banda ba wata ita kadai ce kalimatu haka wa ma adaha fil qur'ani bil hayy ala al asl sauran na cikin qur'ani ana rubutawa da takuri ne to ko haka yake alal asali bisa asali wai qawlu ta'ala shine fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa nuridu anna munna ala allazina surifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarisina wa numakkina lahum fil ardi wa nuridu fir'auna wa hamana wa junudahum ma minhum ma kanu yazruna muna nufin mai baiwa ga wa'anda aka mai da su ba koman kome ba a duniya wanda ake ganin su dinnan ba su isa kome ba Allah ce to muna nufin mai baiwa gare su mu mai da su su ne shagabanni mu mai da su su ne wanda duniya za ta dawo hannunsu mu ba su dama a duniya ya zamo sai yadda suka ce za a yi a duniya a nuna wa masu ji da kansu irin sifir aunu su hamanu da rinarsu da abin da ba sa so su gani daga wa'annan mutanen da da suka mayar ba komai ba alamani isra'il bi ma sabaru ta cika ga banu isra'il tun da dai banu isra'ila sun yi juriya ala aza aduwuhim bisa cutar wadda abokan gaban su ke musu wadan marna ubangiji ya ce mun halakar a halakna mun halakar da maka na sinau fir'aunu abinda fir'aunu yake aikatawa wa qaumuhu da shi da mutanansa min al-imarat ne daga gine-gine wa harrabna allazi kana sinau fir'aunu qaumuhu wato mun halakar mun rusa abinda fir'aunu yake da shi da mutanansa dogayen gine-gine da suke ganin waye isa ya irin wannan gine-gine to Allah subhanahu wata'ala ya nuna bayan su cewa ina ai in kun isa ku yi sanda aka nufa a tafi da ku ba ku isa ku ki ba mutum da ya ringa ganin yana da dama yi wani abu a duniya amma abin da yake man cewa shine sanda fa aka so dauke shi dauke shi za ya gama ma duk abin da zai yi amma sanda Allah ya zo ya raba shi sai a raba shi ko kuma a bar abin nasa gashi yana gani amma kuma abin nasa ya fi karfinsa shi ba wani ba amma kuma abin ya zo ya fi karfinsa a irin wannan so da yawa yana abkuwa za a ga shugaba ya yi abu da a bayi gari shugaba ya kafa jarida yana takama ai tasa ce amma kuma gobe Allah ya nuna masa an karbe mulki daga hannunsa ta koma hannun wanda ba abinda za su a gaba sai zagin sa a wannan jaridar ko ko a wannan rediyon ko a wannan to diddai abu ne mai afuwa a mulkin Allah dan bawa ya san ba mai mulkin in ba Allah ba yasa dan an ma sa wani abu a hannunka kakka dauka to ai kai taka takai ina ba inda ya kai ba inda takanta kai ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ma kanu yarshun da irin abin da suke daukakawa bi kasar ra'i wa ramiha an akwai qira'a ya arshuna akwai qira'a ya arshuna shi yasa a rasha babin atala ne a rasha fi'ilin a babin atala ne abinda yarfa'una suke dagawa min albunyani daga gini irin gine-ginen da suke dogwaye ka sarhi hamana kamar ginin da hamanu ya da umarnin fir'aunu ya hamanu ibn lisan halla aliya ablugu asbaba asbaba samawati fa addali ila ilahi musa wa gairihim da wannan sa min jami'i ma assasuhu fi bi'ari misra daga baki ɗayan abin da suka kafa a ƙasar misra to an halakar da wannan wajawazna وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وجاوزنا an ubangiji subhanahu wata'ala yace muka ketarar da albahara kogi bi bani isra'ila da banu isra'ila shuru wannan haduwa ne fi kissati bani isra'ila yanzu daga nan an gama magana fir'auna ba sauran magana fir'auna kuma nan gaba yanzu kuma sai banu isra'ila banu isra'ila nan an faɗa da yanda suke ga yanda suke wasu ne wanda ake ganin ba koman komai ba ne amma allah ya nufin ya mai da su su ne wani abu su ne su zaba wata tsiya amma kuma bara mu ji irin wata sa wani abu suka don su nuna godiya ga allah wanda da yake ba koman komai ba aka daga shi ya zama kuma duniya ta dawo hannunsa ai ya fi kowa cancantar a ce ya tsaya godiya ga allah an raba shi da hali naki ba abinda ba su gani ba kaduzi na kabli an ta ce na womin ba adimaje ta na mun dade muna ganin taskufa a hannun mutanen nan annabi Musa ya faɗa musu magana da ta gashi ta zama gaskiya asa rabbukumu an yi hulika a duwaku wa yasta halifu kun filari bai zura kai fata amaluna to gashi ya tabbata ba maimakon a dubi wannan kuma a tsaya a gode wa Allah a tsaya aiki da abinda Allah yake nema amma ba za mu ji me ya afu daga banu isra'ila ubangiji ya ce jawazna wa ma waqa min kufrin ni'mati da irin abinda ya afu daga banu isra'ila na daga butulcewar ni'imar da Allah ya musu wal qara'ihi da munana abinda suke munana daga gare su wal maqsud min zalika manufa da kawo wannan ba da haƙuri ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ba da tsoro ga al'umma nisra fi ilim daga cewa su kiyayi aikatawa irin aikin al'umma banu isra'ila banu isra'ila dai an faɗi ga yadda suke ga yadda aka bai da su amma kuma ga yadda suka dawo kuma suna to al'umma muhammadiyya su kiyaya kasi haka don su ma ɗin suka haka irin yadda aka wa banu isra'ilan su ma haka za su gani ta su ba za a tumbuke su gaba ɗaya ba tun da an riga an yi wa annabinsa alkawari cewa haka ba za ta abuwa al'ummarsu ba amma dai kaskantarwa da wulakantawa da mai da lamarinsu a hannun wani sai sun zo sun gani in su ma suka yi aiki irin na fir'aun sa'an na al'ummar banu isra'ila in suka yi aiki irin aikin banu isra'ila muka ketare kogi da banu isra'ila abbarna al'abaru wal intiqalu min janibin li'ahara a ciro daga wannan bangare na kogi a koma wancan bangaren lintikalihim min aljanibil sharqiyyi lil garbi domin banu isra'ila sun ƙetare kogin da suna bangaren gabas yanzu sun dawo bangaren yamma fa'atau sai suka huce famaru suka huce ala ɗomi da wasu mutane ya akufuna nan ma dai akwai kira a biyu shi yasa a kafa ma kama a rashe ce babin atana ne murari'in yana zuwa babin nasara ko ya zo babin rarraba shi yasa ana akwai kira a ya akufuna akwai kuma kira a ya akifuna biyar milkafi wa kasar ya ala asulamin lam musu wasu gumaka nasu suna lizantar wasu gumaka nasu yi kimun ala ibadata suna ɗorewa bisa bautar wannan gumakan qalu sai banu isra'ila suka ce ya musa ya musa na ilaha mu ma abin da muke so daga gare ka ka saman mana wani gunki mana na abuduhu da za mu bauta masu kama lahum aliha irin yadda wannan mutane suke bauta wa gumaka kila wasu ka ce innahum murtaduna bi hadhihi maqalati ai za a dauka banu isra'ila sun yi ridda da wannan magana likastihim bizalika ibadatas sanami haqiqata dan ko suna nufin bautar gunki da wannan magana da suka faɗa a haqiqa wanda ko duk yana musulmi amma ya nufin bautar wani abu daban ba Allah ba ai yayi ridda ai musulunci bai yadda a ce kai nufin bautar wani abu ba ko menene ba Allah ba Allah kadai shine abin bauta shine abinda musulunci ya zo da shi shine abinda duk wani manzo na Allah ya zo da shi wa makar sada zai min kawalakar rasulullah yuhe ilayya annahu la ilaha illa ana fa'abudun ko fatakun wakila wasu suka ce laisu murtadina a'a ba a ce sun yi ridda ba walum jahiluna jahalan murakkaban abinda da ya faru su jahilai ne jahilci wanda yake murakkabi abun gwamiya ne ta karim anna ibadatu sallami bi qasdi taqarrubi ila Allah la taruruhum fi din dan sun dauka cewa abautawa gunki in ya zama ana bauta wa gunkin ne da nufin a samu kusaci da Allah to wai haka din ai ba zai cuce su a cikin addini ba wa ala kullum kowane kauli dai aka dauka daga cikin zantutukan nan guda biyu daidai an dauki maganar wanda suka ce ai banu isra'ila sun yi ridda koko an ɗauki maganar wanda suka ce a'a ba a ce banu isra'ila sun yi ridda ba sun nuna dai jahilci ne murakkabi fahazihil makalatu irin wannan magana fi shari'ina a shari'a muriddatu riddaci kana musulmi ka game wata ibada daban kai burin ina ma a ce za ka zamo kamar sa ai kayi ridda shi yasa ake cewa kamar daura abinda masu wasu addinan suke daurawa yayin ibada kamar zunnari ko hula irin wanda suke sawa ai duk za a dauka ridda ne yan ko me zai sa kai kana musulmi ka ce za ka yi wannan fata kake ka zamo kamar su fata ka zamo kamar kafiri ka kafirta duk musulmin da ya fatan a ce ya zamo kamar kafiri to ai ya gama kafirtan nan take ko bai aikata ma wani